أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورد اللهم تبارك وتعالى عن صحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمي نايما سلم ابن تاجين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau uku ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ta yi daidai da hudu ga watan hudu shekarar miladiya biyu. za mu ci gaba da tafsirinmu a surat yunus a inda muka tsaya insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوهينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم faƙalo suka ce alallahi tawakkalna mu ga Allah muka dogara kamar yadda ka nema a gurinmu ya kai annabi Musa to mun yadda mun dogara ga Allah dukkan bukatunmu da damuwoyinmu mun mayar gare shi ba ma tsoron duk wani dabari da duk wani shegantakan da zai zo da shi mun yadda Allah ne abin dogaranmu to amma muna roƙo rabbana ya ubangijin mu la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin kar ka mai da mu fitina ga mutane da suka zalunci kansu da kafirci malamai sun fassara wannan ta fuskoki da yawa mutan musulmi suna iya zama fitina ga waɗanda suka zalunci kansu da kafirci ta hanyar su ga musulmi sun biji-biji suna cikin wahala kuma taimakon Allah ba su samu ba damuwa ta musu yawa su zo su rinka gori suna cewa ai su ne masu gaskiya su musulmi ba a kan gaskiya suke ba kaga ba za su imani ba ya zama musu fitina kenan ko kuma su musulmin ya kasance su damu da abin da waɗanda suka kafurta suke yi ɗin har ya shagaltar da su gabarin gudanar da addininsu yadda ya kamata shi kenan sun samu fitina kenan daga waɗanda suka zalunci kansu su ma sun fitine su sun raba su da addinin su yadda ya kamata da dai fuskoki da yawa wanda malamai suka yi magana akan cewa kada kada wato su su mumine su zama fitina ga waɗanda suka zalunci kansu su kasa yin imani wa najjina ka tsayar da muminan qaumil kafirin daga zaluncin mutane kafirai bi rahmatika don jin kanka to a lokacin shine shehu anan yace abinda ake bukata kenan mutum tun yana cikin kwanciyar hankali ya bi Allah ya nuna shi na Allah ne kafin damuwa ta zo don haka idan damuwa ta zo sai ga nan da nan ya samu mafita amma lokacin da ke cikin ni'ima kuma ya gode wa Allah sai lokacin da damuwa ta zo sai zai roƙi Allah to ba zai sha wahala mai yiwuwa ba zai samu ijaba da wurwuri ba yace dalilin wannan shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi rasa'i ya arifka fi shidda ka sanar da kanka a gurin Allah a matsayin mai biyayya Allah ya sanka cikin mutanen kirki ya sanka cikin masu biyayya ya sanka cikin masu ibada lokacin da kake cikin walwala to idan tsanani ya zo ka ka koma gare shi nan da nan sai ya karbe ka eh ko kai ne ai wanda yake gida kullum yana maka hidima yana hidima yana aiki yana kaza kaza in wani hidimansa ta taso ai za ka fi karfin gwiwa nan da nan ka tallabe shi akan wanda sai ba za ka kai shi ba sai lokacin da damuwa ta zo tukun ya taho idan ka biya masa bukata damuwarsa ta kare kike ba za ka sake ganin sa ba to haka Allah subhanahu wata'ala yake so ka zama kullum mai hidima yanda lokacin da damuwa ta zo kuma sai ya saurare ka wa auhayna sai muka yi wahayi ila Musa zuwa ga annabi Musa wa akihi da dan uwansa an tabawwa alik kuma bi misra buyutan muka ce ku nemi dakuna wanda za a rinka ibada ku zauna a ciki don mutanen ku su rinka bautan Allah malamai sun ce fir'auna da ya ji abinda annabi Musa ya zo da shi Musa kuma daga bani Isra'ila ne to shikenan sai ya sa aka rurrushe dukkan coci-coci wato ɗakunan ibada na bani isra'ila ga baki ɗaya aka rushe su da aka rushe su aka bi su duk wurin da suke wani ibada aka hana su to shine Allah subhanahu wata'ala ce to ku yi ku da wurin yin ibadan a cikin gidajen wato a shirya wurin ibada domin a addinin banda addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu addinin da aka bada dama mutum ya rinka sallah a ko'ina addinin bani isra'ila dole ne sai ka je wajen ibada ba za ka yi san kai sallah a gida ba ta yi ba kamar za a ce duk wanda ya sallah a gida ba ta yi ba sai ya je sai ya je masallaci masallacin ma sai ya je babban masallaci ko na anguwansu ko na garinsu yi sallah da ma haka aka mana aka yi maganin masu kirkire-kirkiren masallacin shaguna to haka yake a sauran addinan baya to addinin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura ni an sanya mun ƙasa ko ina masallaci ne kuma an sanya mun ƙasa abun yin tsarki ne da ita zaka ɗibe ta kai taimama kai sallah kuma duk inda ka samu zaka iya yin sallah na'am waj'alu buyutakum qiblatan ku sanya ɗakunan ku ya zamanto suna daidai da alƙibla wato in za a gina ɗaki a gina shi yadda zai saitin wajen da ake dosa a sallah wasu malamai suka ce ka'aba wasu malamai suka ce a'a bani isra'ila ai baitul maqdis suke fuskanta to kowanne ne dai a ciki ya zama ɗakunan su yayi saiti da alƙibla to ko mu ma ya kamata a ce gidajen mu muna lura da haka wasu gidaje in ka je sai ga sai an sai an kwatanta maka a ce wajen tsakanin dungu kaza da kaza to da ya kamata a ce in mutum zai sa ɗakin sa kawai sa shi daidai da alƙibla nan nan gabas nan kudu nan arewa nan yamma shikenan to aka ce su sa ɗakunan su su zama su ne alƙibla da suke ibada a ciki wato ɗakunan suna daidai da alƙiblan da ake ibada a ciki to malamai dai sun yi ta tattaunawa da yawa akan wannan amma dai ƙarshe dai an tabbatar da cewa eh lallai fir'auna ya hana ibada ne shi yasa aka ba su wannan dama na ɗan lokaci wa aqimus salata ku tsayar da sallah kar ku yadda duk tsanani duk rintsi ya zamanto ba ku sallah wani ya hana ku sallah wa atu wa aqimus salata ku tsayar da sallah wa bashiril mu'minina ku yi bishara wa mu'minai wanda suka yi imani da abin da ka zo da shi kai musu bishara da aljanna
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليدلوا عن سبيلك ربنا ادمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نعم وقال موسى في النبي موسى يتتو يا ubangiji kaga da yanda tsananin kafircin fir'auna yake da yanda ya rushe dakunan ibadanka da yanda dai yake uzura mana ya ubangijinmu innaka kai atayta fir'auna ka ba wa fir'auna wa mala'ahu da mutanensa fadawansa zagagensa baradensa ka ba su zinatan kayan kwalliya shi kuma ɗan adam Allah ya yi shi da son ado wa amwalan ka ba su dukiyoyi mai yawa shi kuma ɗan adam Allah ya yi shi da kwaɗayin dukiya ila hayatin duniya a wannan rayuwa na duniya to wannan kayan ado da wannan kayan kwalliya shi ya hana wasu su yi imani suka koma jikin fir'auna saboda kwaɗayi kuma shi yake sa wasu suke ta daɗa zargewa suke zage zagwanyewa suna komawa jikin masu ɗan mai don su ɗanɗane abin da suke da shi ko su samu wannan ɗan kayan kwalliyar da suke gani wannan ƙyalƙyal banzan yana jan hankalinsu lallai daga cikin abin da za ka taimaka mana domin a karya wannan lago na fir'auna to daga ciki rabbana ya ubangijinmu idimis ala mu'alim wato ya faɗi illan wannan shine lizillo an sabilika lalle ka ba su wannan ne kaman don su batar da mutane gaban tafarkinka wato ba wai yana nufin Allah subhanahu wata'ala yana nufin yayi yana son su fata da mutane ga barin tafarkinsa bane a'a ya ubangiji wannan abun yana taimaka musu don su fatar da mutane ga barin binka wato wannan dukiya da wannan kwalliya yana sa suna samun dama su fatar da mutane ga barin shiga tafarkin Allah suna ganin mu'minin talakawa ne rabbana ya ubangiji mu itimis ala amwalihim ka shafe dukiyoyin nasu washdud ala qulubihim ka daure zuciyansu fala yu'minu yanda ba ma za su yi imani ba hatta ya rawul azab al alim har sai sun ga azaba mai radadi alhamdulillah mu Allah ya kawo mu a zamanin annabi al'umma zama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatun marhuma kuma annabin ne ya zama bil mu'minina raufun rahim ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahmatan lil alamin bil mu'minina ra'ufur mu'minin kanmu yana mana ra'afa yana mana rahama sannan kuma alamu gabaki ɗaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama a gare shi kun ji yanda annabawan baya suke mutanen su a ce Allah ma ya rufe zuciyar kar imanin ma ya shiga to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai mana wannan addu'a ba lokacin da aka jajjefe shi lokacin da ya tafi hijaz ya je ɗa'ifa aka jajjefe shi sai jibril ya zo ce kamar izini in haɗa tsakanin duwatsun nan guda biyu in ware in matse kawai duk garin ya rushe da mutanen garin su faffaɗe sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce a'a ina fatan Allah ya sa a cikin zuriyarsu a samu waɗanda za su yi imani da Allah wato ina fata su hayayyafa in su ba su yi imani ba ‘ya'yansu su karɓi wannan addini su yi imani da shi don haka mu gode wa Allah bisa ga wannan to da annabi Musa ya wannan addu'an shikenan sai Allah subhanahu wataala ya mai da dukiyoyin su duwatsu in kana ji kana da kayayyakin zinare ka tara a taskanka ka je kawai sai ka buɗe sai ka ga dutse sai ka ga abin nan kankare haka Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abin da suke gani na falliya na ado na menene sai suka zama duwatsu kai karshe ya kai ga har mai biredi a ma'aikatan biredin sa yayi biredi sai zo da biredin duk sun zama duwatsu yana daga cikin jarabawan da Allah ya musu akan kafircin kuma Allah ya daura zuciyar Fir'auna shi shi jagoran nasu imani ya kitiga na'am قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال سي ubangiji subhanahu wataala ce kad ujibat da'awatukuma da'awatukuma an amsa addu'anku addu'anku dauka roƙa amsa an ce tsakanin faɗin ubangiji an amsa addu'anku da saukowar azaban shekara arba'in to kai waye kana addu'a kana ce yau kayi gobe kai kana jiran kai ka ga sakamako saboda haka muna gaggawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana amsa wa bawa addu'a matukan bai yi gaggawa ba sai aka ce ya rasulullah yaya mutum zai yi addu'a yayi gaggawa ce idan mutum har yanzu ce shi ya roki kaza Allah bai amsa masa sai Allah ce to ban amsa ba diga nan sai a ce a cire fayil din a ajiye a watsar da shi wannan application din ka janye shi saboda aka biyar da kai addu'a karka ce Allah bai amsa ba sai dai ka jira ka ga ka ga natijanta ko ba lallai ne ka ga abin da ka roƙan ba don kai makaho ne kurma ne kana iya roƙon abu in Allah ya baka fiye zama maka fitina to sai Allah ya canja sai ya baka wani abu wanda ba shi ka roƙan ba kuma ya fi zama ma alheri kana jiran Allah ya baka wani dukiya ko wani abu sai Allah subhanahu wata'ala ya baka wani ilimi ko ya baka wani ɗaukaka na daban duk wannan yana daga cikin amsan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda dai mumini zai daga hannunsa haka ya addu'a ya tashi biro babu ta fuskoki da yawa za ka samu biyan bukata ko a amsa maka asalin abin da ka roƙa a baka ko a baka shi a jinkirta maka lokacin da ya dace da kai a baka duk dai an baka asalin abin da ka roƙa ko a canza ma a baka abin da ya fi shi alheri ko kuma a ajiye maka shi ya zama maka wani sakamakon wata ibada wata lada da za a ajiye maka ko a shafe ma wani zulumin amma dai ba za ta faɗi haka kawai har manzo sallallahu alaihi wasallam akwai bawan da zai je lahira a zo da ayyukansa babu alheri a ciki tari guda sai ya yanke kauna daga shiga aljanna sai ubangiji ce amma mun maka wata ajiya sai wani ajiya ne ya ubangiji sai ce a kawo ajiya sai ai ta kawo wasu ladai ko ai ta tarawa har su bi zunubansa sai ce ya ubangiji ni ban san wannan aikin ba ni ne wannan aikin ba ya ubangiji ce eh kai kai addu'o'inka ne da kake yi wanda ba mu baka so a duniya ba muka ajiye maka sai a nan muka baka don su amfani sai sai ya ubangiji ina ma baka taba amsa mun addu'a ba saboda haka lalle ne mu rinka yin addu'a addu'a ba ta faduwa ƙasa banza to amma fa ga sharadi an amsa addu'an ku fassa kima amma fa ku tsaya akan hanya don ba za ku rika cewa a halakar da azzalumai ba kuna zalunci kuma a barku in abin da muke manta ake ka ce Allah ya haɗa halakar da azzalumai to kai ma kuma azzalumin ne kaga har kanka kana roƙa ma kanka halaka kenan ko fashi kai kai fasikin ne ko jabbare kai jabbare ne ko kafirai kai kana tsafi kana bin bokaye to na sai ma ya duka tafiyan ku daya saboda haka lallai ne idan muna son Allah ya amsa addu'a mu Allah ya ce an amsa amma fassa kima ku tsaya akan manzancin nan alar risala ka tsaya akan ku tsaya akan wannan risala da Allah ya ba ma manzon ku bin umar bin Allah sau da kafa kenan bin bin bin bin Qur'ani da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda masu ƙaryan faɗin cewa suna bin sunna suke domin a ka'idan ka kai ɗan sufanci ɗan ɗariƙan tijjaniya ko dukkan wata ɗariƙa ma a ka'idan ka bin sunan ka yafi nasu tsanani don an ce ɗan ɗariƙa yayi imtisala awamirin lahi wacce na bu nawahihi fi zahiri wal batini wayannan a zahiri suke yi to da a koyanka da bayyananka a idan mutane a koye ba idan mutane ba duka ka zama kana cikin bin umarnin Allah kana kuma nisantar hane-hanen Allah fi zahiri wal ba'ini min haisu yarballahu la min haisu tarwa kuma kai yanda kake jin ka gamsar da Allah ba wai ta yanda kake jin kai ka gamsu ba akwai bambanci tsakanin ka gamsu da kuma ka gamsar da ubangiji kai za ka iya gamsuwa amma an ce maka Allah yadda kai nan Allah ya gamsu kuwa saka ce kai da na yi sama da haka ko na to lallai a wala tattabi'ani kuma karfa ku bi sabilan ladina la ya'lamuna ta farkin wa'ancan kafirai mutanen fir'auna wanda ba su san Allah ba to kaga fa jama'a yanzu wa'annan abubuwan kawai tashin hankalinmu ne mu 'yan Najeriya duk rigiman da muke ta yi insecurity fitina kaza kaza a roƙi Allah a yi kaza kaza kaza wannan sharuɗa biyu ne ba a cika su istiqima istiqama tsaya kan tsayawa kan hanyar Allah tar yanzu in ban da lalacewa da fajirci inna lillahi wa inna ilaihi wato dan adam ya lalata sai fi dabba lalata yanzu a ce wani wai zai zo wai wannan tafarki na bayin Allah sufaye masu zuhudu masu tsoron Allah masu komawa ga Allah wanda su a zamanin masu sufayen na hakika abinda yake ma shewa yana cewa lam ahim ila ma laysa fi shar'i ja'iza ban taba ma in yi ko tunanin sha'awar in yi abin da ba halal bane a shari'a amma wani matsaryaci ya dawo da munafiki ya zo yana nuna mutane cewa ayyin ma laysa fi shar'i ja'izan nan ma shine ma sanin Allah har a ce wasu haɗa taro na banza da wafi da sunan wai sun mutanen mutanen shehu da ƙarya wai kuma har a ce sun yi biki har sun shaƙi a wannan la'anannu ne kawai wata kwata dai Allah ya kawo wasu munafukai wanda za su shiga rigan musulunci su shiga rigan bayan Allah na gari don su ɓata tafiyan bayan Allah kai da malamin malaman kai ke cewa lam ahim ila ma laysa fi shar'i da'iza hannu kawai ya yi nufi cewa ya fi alama laifin fishiyar ida izabe haka bai taɓa faruwa ya gode wa Allah yana faɗa ne shekurar lafafa to kuma asalin ƙa'idodin ɗariƙan aka ce is'al wato imtisali awamir lahi fi zahir wal batin wacce na bi nawahi fi zahir wal batin min haythu yarda Allah la min haythu tarba to mun rasa istiqaman cikakkiya wala tatabi'ani sabilan ladina la ya'lamuna kar mu bi tafarkin kafirai jahilai mun bi tafarkin kafirai jahilai komen mu hidimomin mu da su ake mutanen mu manyan mu suke shan giya su yi neman mata a ci mushe a ci naman mutane a yi duk wani abu mai muni da su ake yi istiba'u menene sabilan ladina la biki a sa wani riga mai gidan sauro sauro a zo a taho da da amarya cikin jama'a ga uwanta tana rawa ga ubanta ya zo ana gani a ɗauki wani abu a sa a bakin amarya sabilan ladina ya alamuna ne wannan sabilul musulmina ne ba sabilul musulmina ne sabilul kafirina ne kuma shi muke bi ita ba ana sabilan ladina la ya alamuna muna ji muna gani yarka kana ji kana gani wani ya zo da mota wai ai mai neman aurenta ne su shiga motan su rufe kawai ya isa bala'i wata ne ta zo ta yi fatawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tashi sai wani sahabi ya zo zai zauna a gurin manzon Allah ce la kar ka zauna ya kamar zai zauna manzon Allah kun ta zauna kuma gefe bar wurin ya huce kuma ka ce kana kai mata yin manzan Allah ne kuma amma kana mukalada da mata na banza da wuki ka ce kai ƙarya kake nuna shi me haɗa ka da manzan Allah babu abin da ya haɗa to balle a ce ka kama hannunka kuna yawo lungu lungu ana Allah wadare ana Allah ki ne dan gidan wani ba ka kunya baka ji kunyan Allah ba shi fa kunya in ya in rashin kunya yayi muni shine ake ya idanun mutane domin wanda ya ji kunyan mutane bai ji kunyan Allah ba to shine zai yi abu a koye ko to Allah ce wannan din ma ya fi son ya fi son wannan din ma akan wanda shi bai ji kunyan Allah ba kuma bai ji kuma kunyan mutane ba a idan uwarsa da ubansa a layin kwararon anguwansu zai zo ya wuce da yar mutane suna suna tattara ta'in su abin su to tun daga nan albarka za ta kwashe daga jikinka ka zo ka zauna cikin bakin talauci da rashin mutunci da rashin daraja duk abin ka a wargare wanda wani dattijo ya ganta ɗazin ya gama tahajjudinsa ko na filan taransa ko bakinsa da albarka yanzu wannan ɗan gidan wani shi ne Allah wadarai shi kenan kashin ka gama to waɗannan abubuwa su suke wahalar da mu ƴan uwa musamman matasa jiya da mun yi magana akan meye ne ribar sabon Allah ne ribarsa ba ka da wani riba illa kawai gamuwa da ka gamu da fushin Allah kawai saboda duk abin da kake ganin za ka yi sunanka mutum to mai bin Allah ma zai yi za ka ci abinci ta hanyar haram shi zai ci ta hanyar halal ka ci dai ya ci ko za ka zauna da mace ta hanyar haram shi kuma zai zauna da mace ta hanyar halal ka zauna dai da mace ya zauna da mace za ka sha kayan shayin zaƙi ta hanyar haram shi kuma zai sha ta hanyar halal dukkan ku dai kun yi abu ɗaya amma kuma kai ka tashi da asara shi kuma ya tashi da rawa to wannan shine la tattabi'ana sabila allazina la ya'lamun yau gashi Allah ya faɗa mana azabu uba in ya haifi ya mace wayyo wayyo kai ma da za ka yi auren wayyo wayyo wayyo bayan wayyo me kawo haka duka a banza a wafi ittiba'u sabilal ladina la ya'lamun yau a ce mutum kawo sadakinka ya kawo sadakinsa ɗan dubu talatin ɗinsa ma ko dubu ishirin ɗinsa ya kawo ya bayar a ce an auren masa da ya a je a ɗan suyo mata robobi da ɗan kayayyakin ɗan kwanuka da sauransu in ya so ko da ɗan turmi ɗaya biyu ne ya kawo mata don ta yi kwalliyar zuwa biki a gidansa a ɗauki matarsa tsigar tsiyar dama abin da ka kawo ne an mayar maka an saya muku robobi ya saya muku a kai kai ka sayi katifan in katifan kake so in gadon kake so ka saya in ma menene kake so ko ma menene ka je ka yi wa kanka daidai ruwa daidai gari kai dai mun baka mata haka musulunci sai kuma abun mamaki ga makwabtan mu nan ba musulmi ba ba sa yi abun mamaki ba hausa fulani ne masu wannan ga kabilun mu nan makwabtan mu ba ruwansu da wani kujeru gadaje menene akwatina ba ruwansu bisal badal har musallan su musaya ta yi muni musaya ta yi muni mai sallah ya ya shiga fitina nan wasu da musulunta aka ba su an ba ma wannan dama a kabilan mu sun musulunta ne amma zo ana magana to yanzu ya za a yi sun mu dama ba ma wannan gori to ai gashi ko ana shan azaba kana ta neman dubu ɗaruruwa na kujeru na gadaje na menene su kuma can shi kuma can yana ta neman kuɗi dubu ɗaruruwa na akwatin na shida biyar bakwai kuma a ciki sai an sa masu tsada kaza saboda haka duka wannan ittiba sabilan ladina la ya'lamuna wannan ma mai sauki ne akan kuma bayan an gama auren an gama wannan tukunna a zo ayi wani fulani dai iskanci dai me gashi nan dai ƙauyawa dai menene menene duka sabilan lazina la ya alamu to kuma sannan mu ce Allah ya tsire mu wa'in san ya bar Allah ya saurare mu Allah ka kama su ya kama su bayan duka mu we a together duk abin mu the same wannan sharadin da Allah ya bada ku ji badda wata kuma an amsa addu'an ku amma fa sharadi fasakima ku tsaya akan hanyar Allah ku zama na Allah ku sannan ku yi addu'a akan wanda ba na Allah ba a taimake ku akan su wala ta tabi ana sabilan lazina la alamun kar ku bi ta fakin kafirai ku koyi da su wajen halayensu da dabi'unsu sai ku zama daidai da su Allah ya samu jana
وجاوزنا ببني إسرائيل البهر فأتبعهم فرعون وجنوده فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين نعم كون بيان da muka yi a baya ba zai yiwu ba sai da sa hannun hukuma idan an sa ka'ida za a kiyaye amma ba a sa ka'ida ba za a iya kiyaye ko matsalan da yake faruwa shine dan ni kadai ina son in yi haka to ɗaya ɓangaren ba haka yake so don haka bayan da zan yi dole in karɓi sadaki da yawa a hannunsa saboda shi yana jiran dole ne in ba a kawo ma yariyar ta shiga uku ko yanzu mutum ya kawo dubu hamsin sai na kai masa ya tiga fito da me aka kawo min ke ko ba haka bane ba a tsiyace aka kawo min ke ba ba abin da aka kawo ko da za a ce ya haƙura kare kawo kayan saboda me abin ya zama bala'i shi yasa da waɗanda suke masana da wanda masa duk sai muka zama iri ɗaya saboda idan bai yin ba ma ba zai yin ba wani an auren masa to matsalar kenan da a ce za a samu ittifaki eh to mu zauna da kai ni na ni na yafe muku ko kai ka fara ni na yafe muku ku ganin kujeru da gadaje zan yi amma ni kuma ba zan yi kaya ba kaga an zauna lafiya in an fara da haka sai ga abu ya dore ko kuma kai ko mun ko ba za mu ba za mu mun kaya ba amma kai kuma kar ka jira ku jeru da kaza da kaza da kaza. kuma ba mu yadda a yi mana wani kauyawa da ne da ne duka ba wanda yana bukata lallai ina kira da shari'a commission da religious affairs da sauransu inda suna su yi wa Allah aiki su fara tono hanyar da za a samu wannan maslaha domin babban bala'i ne ta inda ya zama babban bala'i shine yan mata da yawa suna son su yi aure ba su samu mai auren su ba samari da yawa suna so su yi aure ba su da daman su yadda su ba su da daman da za su yi aure saboda gudun irin abin da auren yake nema a gurinsu to wannan shi ne bala'i dole ne sai mun ɗauko wani hanya na magance wannan amma da za a same shi ta hanyar sauki kai kana da dubu ɗari uku dubu ɗari ukun kan nan ka ƙara kaurin shago ka kawo dubu hamsin a zama hidima a kai maka mata in gadon kowane irin gado kake da shi ku yi zama a kai su ma sun huta ba ka jiran komai daga wurinsu su ma kuma dama ba su jiran komai daga wurinka jarin kai tunda baka yi ta kasuwancin ka haka samu arzikin da za ku yi abin da duk kuke son ku yi a tsakanin ku da juna to amma to lalle wannan kan hanya ita ce mafi kyau amma ba za mu iya tilasta ma ɗan ɓangare ɗaya alhali ɗaya ɓangaren ba zai ɗauki wannan ba shi ne ya kawo mana matsalan da muke ciki a yanzu wajawazu na bi bani isra'ila al-bahara Allah subhanahu wata'ala ya ce muka ƙetara teku da bani isra'ila to fir'auna an dai ji irin abubuwa da ya yi ta yi wanda suke marasa daɗi azabtar da bani isra'ila kashe wasu hana su ibada rushe musu wajen ibada gashi nan dai allah ya masu jaraba iri-iri wanda mun karanta su a baya kwaɗi kowa ɗakinsa kwaɗo in ka tashi ka buɗe baki za ka yi hamma kwaɗo ya tsalle ya shiga sai ka yi a kofar haka Allah ya tuko musu wai duk dan zuci ba su yi imani babu aka sace musu kwarkwata da kuɗin cizo susa nan nan ko ina ba kwanciyar hankali wai duk duk inda suka ga wannan sai su za a wajen annabi Musa amma su ce ya wanda aka saukar masa da wahayi ya kai wannan wanda yake mai sihiri mai wai sihiri ne ka yaye ka roƙi ubangijin ta yaye mana in yaye za mu imani an yaye sai su dawo harin jini mutum ya je ɗiban ruwa a rijiya ya ga ya ɗebo jini ruwan da zai sha jini komi jini hankalinsa ya tashi duk dai waɗannan abubuwa Allah ya nuna musu da kuma yadda aka mai da dukiyarsu duwatsu ɗin ƙarshe dai bayan shekara arba'in wasu malamai suka ce a a shekara arba'in ɗin an ninka su ne a cikin goma an ninka arba'in ɗin ne suka koma goma saboda halayen sahabban annabi musa da suka nuna ƙarshe dai barin gari ya zama dole wuri idan ba na mutanen kirki ba ne zama cikinsa ba daidai ba ne to shikenan Allah subhanahu wataala shine yace ba annabi Musa kai hijira ka bar Misra ka kwashe mutanen bani Isra'ila gabaki daya ku tafi da su to annabi Musa ya ga mutanensa a fita cikin dare a doshi wajen kogi da aka fita ɗan kwarmato munafukan sarki suka je suka ce wa Fir'auna ai gashi nan bayin mun nan za su gudu in sun tafi zuwa ya za su rinka mana kuku da boyi su rinka mana aikin wahala da sauransu annabi musa yana son ya kwace su su sami freedom don haka kawai a je maza maza a kare su fir'auna ya ce a yi shirin mayaka aka yi shirin mayaka aka bi annabi musa har annabi musa sai da yana yana tafiya fir'auna na kallonsa daga baya sai mutanen annabi musa ce inna lamudrakun annabi musa ce kalla inna ma'i rabbi sai hadi ba za su same mu ai ubangiji na na tare da ni shi zai nuna mu duniya annabi Musa ya toshi kogi sai to idan muka je kogi ta ina za mu bi mace kawai tunda Allah haka ya ce su kama hanya suka je wajen kogi su kuma su fir'auna sun taho su ma yan annabi Musa na zuwa wajen kogi sai Allah subhanahu wata'ala ce ka bugi kogin nan da sandanka waccan sanda macijiya kuma ga wani mujiza da ya bugi kogi da sandansa sai ruwa ya ya sassan dare ya zama kamar kankara ya tare sai ya fitar da hanyoyi canal canal hanya hanya kuma tako ya bushe ya san dare kawai shi kenan sai annabi musa ce su shiga sai bani isra'ila suka shiga suna ci tafiya suna ci tafiya mutanen fir'auna kuma suna daɗa fuskantowa mutanen annabi musa sun kai tsakiyar kogi mutanen fir'auna sun zo bakin kogi fadawa suka ce kogi ya ji tsoron allah waya wai fir'auna kenan ya ji tsoron sarki ya daddare kaza kaza kaza kaza fir'auna ya san ƙarya suke yi ya sani sarai ƙarya suke yi sai ya ƙi tiga shikenan mutane ya ce su yi gaba ka san masu mulki ba muke ta wani lokaci muke ta aka ce duk talaka ku shiga to da kai sarki kai ne a gaba yanzu kuma ka aka yi ta shiga wawaye suka yi ta shiga bayan sun shiga sai fir'auna ya niyan juyawa sai a sai mala'ika jibrilu sai sai ya rikide wata macen macen gobiya ya zo gaban dokin fir'auna shikenan dokin fir'auna ganin cewa ya ga macen godiyan nan sai mala'ika jibrilu ya yi cikin kogi a matsayin godiya su kuma shi kuma shi kuma dokin fir'auna maza sai ya bi ta ba san fir'auna ba shikenan suna isa tsakiya annabi Musa na ga mace ta shikenan sai Allah ya ce makoji ya baje kawai ya fake sai kogi ya koma inda yake ya labe kawai ga baki daya ya rufe su ya shanye su kaf Allah ya share su ga baki ɗayansu sai fir'auna shine Allah subhanahu wata'ala da mutane annabi Musa ce ana cewa fir'auna ya halaka sai ce a fir'auna ai ba zai taba halaka ba ka san fir'auna kuwa ka ce ya halaka fir'auna sai dai in ya tashi a yarin mutanen mu na yanzu haka da in ya tashi fir'auna shine Allah ya ce to ba za a boye sauran ka duk sun rufe da gawawakin da komai a cikin ruwa sun rufe amma Allah sai ya tsere da Fir'auna saboda kar wannan ya zama musiba da fitina ga mutane wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra muka ketare teku da bani Isra'ila fa atba'ahum fir'aunu fir'auna ya bi su bagayan wajnuduhu da shi da sojojinsa bagayan dan tsaban zalunci wa adawan da ketare iyaka ka uzura musu ka cince su ka kakkashe su ka nakasa su sun ce za su bar ma kasan su tafi abin to gaban su mana wai su dole ne sun dawo sun zauna a karkashin sa ina bautar da su ta ga baga yake su ba su maka komai ba ba su ci maka ba ba su sha maka ba su dai ce za su bauta wa Allah da suka sani ya ce sai ya sai ya ga bayan su adawan ke ƙetare iyaka ta'addanci hatta idza adraka ulgaraqu lokacin da ruwa ya kama wuyan fir'auna قال سيتي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل nayi imani ba wani ubangiji sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi ya san shi ba Allah bane da ya ce amantu la ilaha illa ana man me tsaba sai fada haka ba sai ya ce kar ma ya ce illallah ko illal illar illar rabb nayi imani ba wani ubangiji sai ubangiji Allah ya aiwata kana nufin kanka kenan ai kace kai ne ubangiji sai ya kauce daga kansa ma ya ce wancan allan da bani isra'ila ba suka yadda da shi ba wai na mutane na kona ba na imani da shi wa ana minal muslimina ni ina daga cikin musulmi an ce ko ya faɗa sau ɗaya ne zai faɗa sau biyu mala'ika jibril ya kama shi ya danna shi a cikin tabo ya ɗebo laka ya tusa masa a cikin bakinsa ya kasa ƙara ya kasa ƙara maimaitawa sannan kuma aka ce dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala bai karɓi wannan kalma tashi ba shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah yana karɓan tuban bawa malami gargir Allah yana karɓan tuban bawa matukan ransa bata zo gargara ba shi fir'auna sai da ya ga halaka sannan ya ce amanta annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin na'am
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين sai Allah subhanahu wata'ala ce al'ana sai yanzu da kaga halaka wa kad asaita ablu da kuwa ka sabi Allah wa kunta minal mufsidina ka kasance daga cikin mufsidai mabarnata to ku duba ma'auni irin na ubangiji yanda bayan Allah na gari suke magana annabi a yunusa ko shi ne aka jefa shi a ruwa ta aka jefa shi a ruwa da yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin to wannan nan malaman mu da kaje na suna rubuce rubuce a littattafai da irin wannan wannan suka koya bawan Allah shi baya nuna kansa baya ganin kansa musamman a gaban ubangiji shi yasa zaka ji sun ce al-abdul haqir qala al-abdul haqir qala al-abdul faqir ila rahmati rabbih ko kuma al-kasir dhunubuhu wa aqta'uhu yayi ta badin haka duk malaman mu na sufa ya rubuce rubuce sa haka zaka ne amma ba ba irin da mu ka kuntu ana shek ko imam ko kaza kaza kaza babu Allah baya son ya yaban kansa ka bari in ka isa a yabe ka ba kai za ka yaba wa kanka ba to kun ga bambanci nan fir'auna cewa yake amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila da ma ya ce wa ana min zalimi ya ce wa ana min muslimi ni ma ina kin musulmi Allah ya ce anta min al-mufsidina fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin wanda yace zalimina Allah zai ce fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin akai bai shi wannan kuma yace ana min al-muslimina Allah ya ce al'ana wa qad asayta qabla kunta min al-mufsidina saboda haka yaban kai zalunci yaban kai ƙetare iyaka fir'auna ya yabi kansa Allah kuma ya ce ƙarya kake kai min al-mufsidina na'am فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فاليوم يوم ننجيك za mu tserar da kai ya fir'auna bi badanika amma ba bi ruhika ba don kamar inda Allah ce za mu tserar da kai mai a hakikan tsira ya fita lafiya ko to ba da lafiya ba sai aka ce bi badanika za mu tserar da kai da gangan jiki kawai amma ba da ruhinka ba ba da sauran lafiyanka ba litakuna liman kalfaka aya don ka zama aya ga na baya daga nan fata kurin gusu jama'a magana ta kare duk wani mai surutu ai kaza kaza ne ai mene ne Allah ya karyata shi kawai Allah ya riga ya faɗi end and objectives din cire cire auna daga teku da haka duk wani surutu kaza za ka yi na ƙarya ne banza ne kawai ga abin da Allah ya ce lita kuna liman kalfaka aya a'a saboda suna da hoda ne na ajiye rai da yi kaza kaza duk wannan ba shi bane lita kuna ne liman kalfaka don ka zama aya ga wanda za su zo bayanka bayan sannan ba wai zamanin mu ba tun daga lokacin da mutanensa suke nan su ga fir'auna duk suka zo suka duba lalle wallahi shine oh fir'auna ne bugawansa a kwance a gaban wani ya zama aya gare shi duk wani mai neman ɗagawa bai kai fir'auna ba ga fir'auna ya kwanci a gabansa a matsayin gawa shi ne mai cewa Allah to Allah ya mutu kenan ko kai ubangijin ma al'ala ce ana rabbukum al'ala ko to ga kenan ya mutu aya ne wanda su ce ba mutu ayi ba tashi yayi bai mutu bai tashi ba ga gangan jikin sa nan na'am yace shehu yace ibra ka zama abin lura fa ya arifu ubudiyyataka su san kai bawa ne gashi mai ubangijinka ya kashe ka inda kai ubangiji ne ba za ka mutu ba amma da yake kai bawan wani ubangiji ne ga ubangijin nan ya kashe ka ba a son ka ba ya kaskasar da kai ya cefo ka daga cikin tabo ka san mutuwan ruwa fa akwai wulakanci a cikin ta ban ruwa ya ta dulbu ya kai ya yi ta wani guruguruguru da kai ya yi duddu ya ka sannan abu a cefo ka kuma ya ci a bakin laka cikin tabo wani ma ya an shiro rabin ka tukunna a zo a jefar da kai a ɗan gwawwanke maka taɓar jikinka to haka Allah ya masa wannan bawa kenan ubangiji kenan akan wulla ya wulla kanta ya kaskasta haka wala ya qadmu ala mithlihi ilika so yace farko dai me aya kada su yi aiki irin naka duk wani mai mulki ya san mulkin sa karere ne aro Allah ya ba shi akwai ran karshen wannan mulki din an jahu Allah min al-bahri Allah ya tsayar da shi daga kogi ajaba da ya tsefar tsayar da jikinsa hatta ra'ahu banu isra'il har banu isra'ila su kansu suka bi annabi Musa su ma suka ganshi li yakuna zalika ibra su ma dan ya zama musu abun lura domin Allah ce biji biji daki biki biji saiki ne su ma musulmin ne nan banu isra'ila su ne wa a lokacin su ne musulmin su ne mabiya annabi Musa mutanen Fir'auna su kuma mabiya Fir'auna to su ma banu Isra'ila ce yake ce mana su ma annabi su ma Fir'auna ya zama musu ibra wa anjallahu badanahu li yakuna ibratan liman yati ba'du min al-umam kuma Allah ya tsayar da jikinsa ne dan ya zama ibra ga wanda za su zo bayan sa daga al'ummu da'iman shewa yace har abada alwaqa'i'u tujaddidu lana al-mafhuma fil qur'an abubuwan da suke fafaruwa a cikin mu suna da ganar da mu abinda al-qur'ani yake koyarwa yace ana shahadtu badana fir'auna ziyarati ila misra ni da kaina na ga gawan fir'auna da naje misra huwa mawjudun al'ana gashi nan har yanzu bi badanihi da jikinsa fi misra a misra da na ganshi fatalautu hadhihi al-aya sai na karanta wannan aya فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ce baka ubadani wanzuwan jikinsa ila yau mina haza har zuwa wannan rana tamu mun ma ya fassara lana hadhihi aya shi yake fassara mana wannan aya wa inna katiran minan nasi amma fa da yawa daga mutane wallahi la gafiluna rabbananu ne an ayatina gaban ayoyi kar ka dauka wai wannan zai sa wasu su yi imani yanzu badanuhu bai zama aya ba ga wasu ana ta zuwa ne kawai yawon buɗe ido ba wai tare da wasuwa ba ana zuwa ne kawai buɗe ido a je a gani a menene ana ɗaukar hoto ana menene shi kenan kaga gafi lura ne yan muruna ala hawan an hamu uribuna da yawa ayoyin Allah ana wucewa ba ma lura babu ma ba mu kawo ma a hankalinmu ma menene ya faru me ya kamata mu koya na darasi anan ولقد بوأنا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون شيخ يا مغانا أكم مغانا توكلي yace dole Allah ya ce annabi Musa an ce mu fi aje su yi tawakkali ga Allah kai tawakkali ga Allah in dai kai imani da Allah ne sai ce idza tawakkala al-abdu ala Allah idan bawa ya dogara da Allah haqqat tawakkuli dogara na gaskiya waɗa laballaha tabaraka wa ta'ala ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala mutsaran ilaihi lokacin ya matsuwa ga Allah fa inna Allah ya sajibu lahu bi asra'in wannan bawan Allah zai amsa masa da gurguri in dai har yayi tawakkali cikakken tawakkali walakin idza lam yatawakkal alqalbu ala Allah amma fa in zuciya bai dogara da Allah ba mafi yawanci muna karanto wayannan karatuttuka daga lafazin shehu shehu Ibrahim radiyallahu anhu saboda mutane su san waye shehu Ibrahim wani mutumin banza da ya zo yana wasu munanan ɗabi'u da sunan shehu Ibrahim su san ba hanyar shehu Ibrahim kwata-kwata sun raba hannu riga da shi an gane ya ce to ya ce izalam ya tawakkalil kalbu ala Allah amma in zuciya bata dogara ga Allah ba bi an ya kula lisanu harshe ya rinka ce ya Allah ya Allah ya Allah wal qalbu amma zuciya mu'tamidan ala ghairillah ya dogara da wani Allah kana ce Allah ba ba ganin Allah ne zai kana jiran sai dai wani ko sai dalilin wani ko kuma wani ne ya hana ko wani ne kaza mutawajjihan yace yace wal qalbu mutabidan ala ghayri Allah fa ka annahu lam yas'al Allah wannan kaman bai roki Allah ba don ka ce Allah ya kaza amma kwata kwata ba Allah ka dogara shi ba to kar ma ka dauka ka roki Allah sai sai baka roki Allah ba surutu kawai kai wannan ba shine roƙon Allah ba kai Allah ya saka ma wanda suka rubuta suka fito da wannan tafsiri na shehu domin ya fitar da abubuwa da yawa wanda aka bata manufan shehu a idanun mutane saboda son zuciya makiya suna nasu dasti na sharri wanda suke wawayen da ba su san meye ba suna sun kuma tutsa a cikin wani sharri yace la budda min siqat min siqatil qalbi billah dole ne zuciyarka ta zama ta aminta da Allah fa yakunu da'a'u mutawajjihan mutawajjihan ila Allah tabaaraka wa ta'ala sai zai zamanto addu'anka an fuskanci Allah ne kadai dake walakin man qala bi lisanihi ya Allah amma wanda ya ce ya Allah da harshen sa wa qalbuhu yaqulu ya shaytan amma zuciyarsa yana kiran shaytan aw shay'in akhar min al-aghyar ko yana kiran wasu abubuwa daban ba Allah ba fa laysa bi du'a'in kamil wannan ba cikakken addu'a don haka Allah ba ruwansa da wannan addu'a to kun ji yanda bayan Allah suka koyar da mu yanda ake fuskantar Allah bukata ta biya sai an mayar da hankali da zuciya da komai zuwa ga Allah subhanahu wataala wala qad bawana bani isra'ila mabawwa sirqin haqiqa mun zaunar da bani isra'ila wajen mazauni na gaskiya wajen girmamawa shine sha mutanen fir'auna akwai jin daɗi akwai walwala akwai dukiya Allah ya muka fitar da su daga ciki saboda zalunci son zuciya dan cin zali suka fita suka babbar gidansu kunuzin makamin karimin na'ima gashi nan wani ma an gama soya kajinsa ya sa a kwano bai ci bai fita ruwa da ruwa suka bar ɗakunan su kawai ba kowa a ciki tarkacensu na nan dawakinsu na nan kilisansu na nan ba mai gado kuma ba kowa sai bani isra'ila ne za su zo su gaji ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka muka to kuma bani isra'ila gaji yau mun sauke ku a masauki na aminci shine sham wa razaqnahum min at-tayyibati muka arzuta su da suka yi hijira da dadadan abubuwa wa maktalaku ba su yi sabani sun rabu da wannan hanya ta annabi Musa ba hatta ja'ahumul ilmu sai da suka san gaskiya kuma suka koma suka bace akan gaskiya su kuma suka bata bayan gashi suna gani an halakar da makiyinsu an yi masa menene aya ya zo amma su ma suka zo kuma suka fi sawun na baya inda rabbaka amma ubangijin kai tsabi zai hukunci bainahum a tsakanin su yawmal qiyama a ranar kiyama shi ma kanu fi yaktalifuna a cikin abin da su kasance suna sabani a kansa a ranar kiyama ina ce ba wanda zai je lahira ya nuna zakewa kuma a can in ka je lahira ka ina ce magana ɗaya ce kai ne batacce shi kenan ko kuma ku ne shiryayyu shi kenan ko to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku bari za ku zo wuri na zan muku hukunci a ranar kiyama cikin abin da kuke sabani a cikin sa sadaqa Allahu al-azim subhanahu wa rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahid alhamdulillah fatiha salatul fatiha kafin da alheri Allah ya biya mana wanda muke gudu na shari Allah ya kiyaye mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fitinu da muke fama da su a kasan Allah ya dauke mana su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wanda suka dauki nauyin sa tafsiran mu a gidajen rediyo Allah ya musu albarka Allah ya kara musu arziki Allah ya kara musu fatahi wanda suka ba mu gudunmawoyi ta kowace fuska Allah ya musu albarka ko yaron mu mai albarka da ya ba da gudunmawa gwargwadon hali a wajen abin da ya shafi makaranta Allah ya tsara masa fatahi Allah ya masa albarka Allah ya tsara masa arziki barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين